بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da shida ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da goma ga watan februari shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na takwas daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin al'ilal sabir wallafar babban malami الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي الله مدوكاكين سركي غافر تامشي wannan littafi ne da ke ɗauke da fa'idoji masu tarin yawa amma a dunkule mun doji fa'ida ta farko wadda ita ce darasin farko a wannan littafi game da nau'in wasu hadisai waɗanda malamai ba su ɗauke su ba da kuma bayani akan dalilin da yasa ba su ɗauke su ɗin ba a yau sai malam ya ce وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء maganganun da muke faɗi a cikin wannan littafi na zaɓin da malaman fiƙi suke dangane da wasu ra'ayoyi nasu ma'ana in kana karatun littafin al'imamu turmidi yadda da cewa al'imamu turmidi yana yana kawo wasu maganganu a ƙarshen babuka da yake kullawa daga ainihin manya-manyan malaman fiqh irin su Sufyan sauri da Abdullahi bin Mubarak da Imam Malik da Ahmad da Ishaq dan Rawiya da ainihin makamantan su rage to waɗannan irin maganganun da yake kawowa don ya nuna maka yadda ya ruwaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da isnadodin su da fatoyin sahabbai da nasu isnadodin to sai yake tabbatar maka da cewa haka nan waɗannan irin maganganu na malaman fiqh su ma duk baki daya yana ainihin wato ruwaito su ne da ainihin isnadi sai dai kuma saboda iya iya hikima ta malaman hadisi wannan malami al-imam tirmidhi baya kawo kowace magana nan take tare da ainihin isnadinta daga cikin maganganu sai ya tattara waɗannan isnadodin gaba ɗaya sai ya kawo su a ƙarshen wannan littafi shine ainihin a cikin kitabul ilal ɗin to za ka ji gamsashen bayani in Allah maɗaukacin sarki ya so dangane da ire-iren waɗannan maganganu misali ga wani babu da yake babu ma ja'a fi man qatala nafsahu lam yusalla alaihi babin da ke bayani akan hadisai ko hukunce-hukuncen da suka zo game da cewa mutumin duk da ya kashe kanshi a matsayin shi na musulmi ya kashe kanshi to ba za a mishi ainihin wato sallar gawa ba to menene dalilin shi akan haka sai yace haddathana yusuf bin isa qala haddathana waki' qala haddathana isra'ilu wa sharikun an simak ibn harb an jabir ibn samara anna rajulan qatala nafsahu falam yusalli alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jabir dan samara sahabi ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiwa wani mutum sallah wanda ya kashe kai shi turmiji ya ce haza hadisin hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa amma sai ce wa talafa ahlul ilmi fi haza malamai sai suka yi sabani game da wannan mas'ala ta halacci ko rashin halaccin yi mishi sallah فقال بعضهم وسمع لما يسكت يصلى على كل من صلى إلى القبلة ذكا من مسلمين بيت أفسكنت القبلة يصلى إن يموت to duk halin da ya mutu matukar ba ya bar addinin ba ne to za a yi mishi sallar gawa wa ala qatilin nafsi dan haka suka ce har wanda ya kashe kanshi za a yi mai sallah wa huwa qawlu sauri wannan magana ita ce fatawa al-imam ainihin sufyan sauri wa ishaq da al-imam ishaq dan rawiya to yanzu abin da baka ce imamu turmizi bai zauna da sauri ba bai zauna da ishaq dan rawiya ba to a ina ya samu wannan maganar kamar yadda zaka ji mutaakhiruna a cikin sharhohin su kawai za su yi ta cewa wa huwa qawlu fulanin qala fulanin qala fulanin wa amma shi nan yanzu waɗannan malaman bai zauna da su ba to shine yau za mu darasi na musamman inda da kanshi zai rubuta maka isnadodin da ya samu waɗannan maganganu sai kuma yace wa qala ahmad amma ahmad cewa la yusalla la yusalli al-imamu ala qatilin nafs limamin musulmi ba zai sallah ga duk wanda ya kashe kanshi ba wa yusalli alaihi ghairu al-imami amma wanda ba liman ba zai yi mishi sallah to abin da kai ya samu kawo waɗannan maganganun ba ita mas'alar ta fiqhu ba amma abin da muke maganganun waɗannan sabanin fatoyin da Sufyanu Sauri ya ce kaza Ishaq dan Rawiya ya ce kaza Ahmadu dan Hanbali ya ce kaza a ina ne Imamu Tirmidhi ya samo waɗannan maganganun tare da cewa bai zauna da malaman ba shine gashi da kanshi yake cewa wa ma zakarna fi hadha alkitab min ikhtiyar alfuqaha maganganun da muka faɗi a cikin wannan littafi na zaɓin da malamai suke da shi fama kana fihi min qawli sufyan sauri to duk maganar da ka ji cewa maganar nan sufyan sauri ya faɗi ta kuma kamar wannan da muka karanta yanzu fa aktsaru ma haddathana bihi muhammad bin usman al-kufi mafi yawancin wannan magana ta sufyan mun samo ta ne daga cikin bayanan da muhammadu dan usman al-kufi ya karantar da mu yace haddathana ubaidullahi ibn musa an sufiyana kun ji isnadin wannan maganar amma sai yace bai aksar wa minhu to daga ciki kaga wanda akalla din kenan da suka rage din ma haddathani bihi abul fadli maktum ibn al-abbasi at-tirmidhi wasu maganganun kuma abul fadl maktum dan abbas at-tirmidhi shi ya karantar da ni su shi ko yace haddathana muhammad ibn yusuf al-faryabi muhammad dan yusuf al-faryabi ya karantar da mu an sufyana daga ainihin sufyana sauri to kun ji isnadin imamu tirmidhi zuwa ga sufyana sauri wa ma kana min qawl malik ibn anas maganganun duk da zaka ji a cikin wannan littafi al-jami'ul kabir daga al-imam malik kuwa فأكثر بما حدثنا به إسحاق بن موسى mafi yawancin su sune maganganun da ishaqu dan Musa ya karantar da mu al-Ansari shi ko yake haddathana ma'an ibn Isa al-Qazzaz ainihin wato ma'an dan Isa al-Qazzaz ya karantar da mu an Malik ibn Anas daga Malik dan Anas wa ma kana fihi min abwab as-sawmi dukkan maganganun da zaka gani na Imam Malik a babukan azumi a cikin al-Jami'ul Kabir فأخبرنا به أبو مصعب المدني أبو مصعب المدني شين يكرن تدمو عن مالك بن أنس دب مالك دان أنس وبعض كلام مالك وسمى جنجمين مالك كوا دان كاغا أتن ياتي فأكثر دفرقوكو to kaga nan yace amma na azumi ga su wasu sauran kuma fa ma akhbarana bihi Musa ibn Hazim maganganu ne wanda Musa ibn Hizam Musa dan Hizam ya karantar da mu qala yace akhbarana Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi عن مالك بن أنس كاجي إسنادس وما كان فيه من قول ابن المبارك maganganun da ya zama a cikin wannan littafi ka ji su daga ibn al-mubarak fa huwa ma haddathana bihi ahmad ibn abda al-amuli maganganu ne wanda ahmad dan abda al-amuli ya karantar da mu an ashab ibn al-mubarak anhu daga almajiran ibn al-mubarak su kuma suka ce anhu daga malamin su ibn al-mubarak ومنه daga cikin maganganun da zaka ji akwai ma ruwaya an abi wahab muhammad bin muzahim an ibn mubarak kaji isnadin wasu wa minhu ma ruwaya an abdan an sufyan ibn abd malik an ibn mubarak wasun su kuma kaji isnadin su daga abdan daga sufyan dan abd malik shi kuma daga abdullah ibn mubarak wa minhu ma ruwaya an habban ibn musa wasu kuma ainihin an ruwaito su ne daga ainihin hibbanu an hibban ibn musa an ibn mubarak to wa minhu ma ruwaya ko an aliyu ibn al-hasan an abdullahi ibn mubarak daga cikin maganganun akwai waɗanda daga aliyu dan hasan ne sannan daga abdullahi dan mubarak wa minhu ma ruwaya an abdan an sufyan ibn abdul malik an ibn mubarak wasu kuma daga cikin su an samo su ne ta hanyar abdan abdan daga sufyan dan abdulmalik shi kuwa sufyan dan abdulmalik daga abdullahi dan mubarak din wa minhu ma ruwiya an hibban ibn musa an ibn mubarak daga cikin su akwai waɗanda na samo su ne ta hanyar da aka ruwaito su daga hibban dan musa daga abdullahi dan mubarak wa minhu ma ruwiya an wahab ibn zam'a daga cikin su akwai waɗanda aka ruwaito daga wahab dan zam'a an fadala an-nasawi daga ainihin fadala an-nasawi an abdullahi bin mubarak shi ko daga abdullahi dan mubarak walahu rijalun abdullahi dan mubarak yana da wasu mazaje waɗanda almajiran shi ne musammauna waɗanda an ambaci sunansu siwa man zakarana banda waɗanda muka ambata an ibn mubarak daga ibn mubarak din abinda wannan yake nufi waɗannan mazajen waɗannan almajiran ko isnadodin da kaji daga ibn mubarak ba su kenan ba akwai wasu waɗanda sanannu ne malamai sun san sunansu amma dai su waɗannan ne ya ruwaito waɗannan maganganun daga gare su ina fata an gane wa ma kana fihi min qawli shafi'i maganganun da ka gani na shafi'i ko fihi shine wa ma kana fihi duk maganganun da ka gani fihi a cikin aljami'ul kabir min qawli shafi'i na maganganun shafi'i fa aktharuhu ma akhbarana bihi al-hasan ibn muhammad az-za'farani an shafi'i mafi yawancin su maganganun da muka ainihin wato samu ne al-hasan dan muhammad az-za'farani ya ba mu labari an shafi'i daga shafi'i وما كان من الوضوء والصلاة duk maganganun shafi'i da ka gani a cikin wannan littafi aljami'ul kabir in dai daga babin alwala da sallah ne fa haddathana bihi abul walid al-makki abul walid al-makki shine ainihin wato bamu labarin su an shafi'i daga shafi'i wa minhu ma haddathana bihi abu isma'ila at-tirmidhi to daga cikin su kuma akwai waɗanda abu isma'ila at-tirmidhi shine ya bamu hadisin yace haddathana yusuf ibn yahya yusuf dan yahaya al-qurashi al-buwaiti almajirin shafi'i ne shahararre ya karantar da mu an shafi'i daga shafi'i wa zakara minhu ashiya'a amma wasu maganganun daga cikin waɗannan din shi buwaiti ya ambace su ne an rabi daga wani almajirin na imamu shafi'i an shafi'i sannan daga shafi'i din kaga kenan yana nuna cewa rabi ya ruwaito amma shi kuma buwaiti sai ya ruwaito waɗansu maganganun daga rabi sannan ya karantar da turmizi don haka wasu maganganun kamar da zaka zo ka ji bari mu ji yace wa qad ajaza lana rabi'u zalika kuma rabi'u ya bamu ijaza waɗannan din wa kataba bihi ilaina ya rubuto zuwa gare mu wato ku duba turmizi bai ga imamu shafi'i ba amma me yake cewa a nan yace akwai malamin shi mai suna abu isma'ila at-tirmidhi shi ma mutumin garin su ne tirmidhi shi kuma wannan malamin ya yi karatu a hannun almajirin imam shafi'i mai suna albuwaiti to waɗannan maganganun da shi buwaiti ya ruwaito daga shafi'i turmidi ya ruwaito su ta wannan hanya yace amma kuma shi buwaiti ya ambaci cewa wasu maganganun da ya samo ta waɗannan hanyoyin shi ma ba kai tsaye bane daga shafi'i duk da shi almajirin shafi'i ne amma ya samo su ne ta hanyar rabi'u rabi'u ma shahararren almajirin shafi'i ne sannan zuwa ga shafi'i din wato wannan yake nuna kenan buwaiti ya ruwaito maganganun kai tsaye daga wurin imamu shafi'i amma wasu daga ciki ya ruwaito ta hanyar rabi'u sannan zuwa ga shafi'i to sai tirmidhi yake nuna maka cewa waɗannan maganganun da buwaiti ya ruwaito ta hanyar rabi shi ainihin rabi'u din ya rubuto takarda ta ijaza ya aiko da tirmidhi cewa ya bashi ijazarsu don haka shi ma kenan zai iya riwayar su ta hanyar al'imamu turmizi amma ijazatan ko kun fahimta yanzu kaga wannan yake ƙara tabbatar maka da cewa turmizi bai yi wasa game da nagartar waɗannan isnadodin ba don za mu zo mu tattauna wannan matsala don turmizi duk da ya gama maganganu a kansu bai dawo ya yi magana a kan cewa hanya kaza da kaza ta inganta amma kaza da kaza bata inganta ba to idan ka ga mutum irin turmizi daga cikin ƙudama'u ya yi shiru akan irin waɗannan isnadodin mafi karancin abin da za ka ce sai ka ce kullu ha saliha min ihtijaj dukkan su sun kai hujja da su ne wa ma kana fihi min qawli ahmad ibn hanbal maganganun da ka gani na ahmad ibn hanbal ku a cikin wannan littafi wa ishaq ibn ibrahim da al-imam ishaq ibn ibrahim al-hanbali wanda aka fi sani da ishaq dan rawiya kenan eh eh to ku duba ku gani shafi na 35 mu gama karatu yanzu wannan shafi na nawa ne 36 shine wa ma kana fihi min qawli ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn ibrahim fa huwa ma akhbarana bihi ishaq ibn mansur babu shafi na 36 eh a'a amsa ɗaya ce akwai shafi na 36 ko babu babu shine to وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل دكا مغنغنين دا كغني أتكين وانا للتافن ودن دسك زودة أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم دا كما الإمام إسحاق بن إبراهيم أم فهمت فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور waɗannan maganganun ishaku ɗan mansur shi ya ba mu labarin su an ahmada wa ishaq daga ahmad da ishaqa ɗan rawiya ɗin kun fahimci me wannan magana take nufi isnadodin tirmidhi zuwa ga ishaqa ɗan rawiya da ahmad ɗan hanbali sai tirmidhi yake nuna maka isnadin guda ɗaya ne hanya ɗaya samo su sai mama zai ce illa ma fi abwabil hajji wad diyati wal hudud sai dai fa hadisai ko fatoyin da suka zo a babin hajji da babin diya da kuma babin haddi fa inni lam asma'ahu min ishaq bin mansur yace waɗannan ban ji su ta hanyar ishaq dan mansur ba wa akhbarani bihi muhammad bin musa al-asam muhammad dan musa al-asam shine bani labarin su an ishaq bin mansur daga ishaq dan mansur an ahmada daga ahmad wa ishaq daga ishaq kaga su ma ya kawo maka nasu isnadin kenan amma sai marmazo ce wa ba'du kalami ishaq ibn ibrahima wasu maganganun al-imam ishaq dan ibrahima al-hanbali wanda aka fi sani da ishaq dan rawiya akhbarana bihi muhammad ibn aflah muhammad dan aflah shine ya bamu labarin su an ishaq daga ainihin al-imam ishaq din wa qad bayyana hadha malam yace mun bayyana wannan rarrabewar ku kiyaye wa qad bayyana haza wannan isharar da yake yi tana komawa ne zuwa ga wannan rarrabewar ma'ana isnadodin da ya samo maganganun ahmadu dan hambali da ishaqa kun ji isnadi ɗaya ne sai ce to amma kuma fa ina so ka san cewa dukkan fatoyin da suka zo daga imamu ahmad da ishaqa in dai a babin hajji da babin diyar da babin hududi ne yake to ba daga ainihin wato ishaqa dan mansur din ya samo su ba a'a daga muhammad dan musa al-asam ya samo su sannan daga ishaqa dan mansur an samu anan an samu ziyada tirawin tsakanin shi da ishaqa dan mansur sannan zuwa ga ahmad dan hanbali ne sai ce to wannan bambancewar wa kad bayyana hadha ala wajhihi fil kitabi alladhi fihi al-mawquf a littafin nan nawa wannan da na tattara wasu hadisai waɗanda ke ɗauke da hadisai mauƙufai a nan na tsaya na bayyana wannan fuskar da irin wannan rarrabewa wannan littafin bari ka ji abin da al'imamu ibn rajab Allah ya ƙara Allah ya gafarta mishi abin da ya faɗi game da wannan littafin yake ka annahu rahimahullah kamar dai shi wato turmizi Allah ya ji kanshi lahu kitabun musannaf akbar min hadha kamar yana da wani littafi wanda yake yafi wannan girma fihi al-ahadith al-marfu'a wal wal athar al-mawqufa yana da kama a zahiri yana da wani littafi wanda yafi wannan girma wanda akwai hadisai marfu'ai da asarai marfu'ai a cikin mawqufai a ciki mazkura kulluha bil asanid waɗanda duk an ambace su da isnadodin su ina ibnu rajab yana cewa kamar amma malamai sun tabbatar da lallai yana da littafin sai dai littafin galibi bai iso gare mu bane littafin bai iso gare mu ba amma dangane da sihhatu nisbati kitabin lahu bimarwiyatihi almarfu'a wal asariha wa asariha almawqufa bi asanidiha to wannan ya tabbata yana da wannan littafin to sai shi turmiji yake cewa a cikin wannan littafin ya tsaya ya bambance irin wannan bambancin riwayoyin isnadojin da ya samo waɗannan daga ishaqa da ahmad bin hanbali kai tsaye wannan kuma sai da aka samu wasita ina fata an gane sai ce wa ma kana fihi min zikiral ilal to ga kuma an bato dangane da ilal da ke cikin wannan littafi misali yanzu yayin da kuka ji misalan da muka yi ko dangane da me dangane da abin da yake da alaka da matsalolin fiqhu to akwai al'amuran da suke da alaka kuma dangane da matsaloli na jarhu wa ta'dil da illolin hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba ko wani mutumin kirki ne ana karbe daga gare shi ko kuma wani mutumin banza ne ba a karbe daga gare shi ko kuma wasu bayanai dangane da abin da ya shafi matsalolin da malaman ainihin hadisi zaka ji malamin hadisi ya ce wannan hadisin ba za a karbe shi ba ba za a yi kaza ba waɗannan maganganun kamar nan misali da ya ce babu ma ja'a fi talaqi alma'atu mutumin da yake da irin yar taɓuwar hankali ko galagala ko wawa ina hukuncin in ya saki matar shi sai ce haddasana muhammad ibn abdul a'la as-san'ani قال أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن إكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kullu talaqin ja'izun aka ce annabi ya ce abu huraira eh, daga abu huraira ya ce annabi ya ce duk wani saki in aka yi shi ya tabbata illa talaqal ma'tuh sai dai sakin wawa al maghlubi ala aqlihi wanda hankalin shi aka yi rinjaye akan shi wanda bai da cikakken hankali wannan hadisin sai Tirmidhi ya ce hadha hadisin la na'rifuhu marfu'an illa min hadisi Ata ibn Ajlan wannan hadisi ba mu taɓa sanin shi cewa ya tabbata daga annabi ba sai a riwayar afa'u dan ajlan wa afa'u bin ajlan to shi afa'u dan ajlan din nan da'ifun mai rauni ne zahibul hadis kuma mai watsatsin hadisai ne ma'ana bai da tabbas game da hadisi to yanzu kaga wannan maganar da yake afa'u dan ajlan da'ifun zahibul hadis maganganu ne da suka shafi al'ilal da kuma alkalamu ala rijal ko to bari ka ji me yace sai yace wa ma kana fihi min zikr al-ilal fil ahadith war rijal wat tarikh maganganun da suka shafi fadin illolin hadisi da mazajen hadisi da tarihin mazajen hadisi fa huwa mastakhrajtuhu min kitab at-tarikh waɗannan maganganu ne da na fitar da su daga littafin at-tarikh al-kabir na al-imam al-bukhari amma sai yace maka wa aksaru zalika amma fa mafi yawancin waɗannan maganganun ma nazartu bihi Muhammad ibn Isma'il waɗannan na same su ne ta hanyar tattaunawar da nayi da malami na Muhammad dan Isma'il al-Bukhari yanzu ne yake ga maka in ka bude cikin wannan littafin nashi so da dama sai ka ji ya ce qala Muhammadun wani lokacin sai ka ji ya ce sa'altu Muhammadan na tambayi Muhammad wani lokacin sai ka ji ya ce qala fihi Muhammadun kaza wa kaza to ire-iren waɗannan maganganun ya samo su ne a cikin wannan littafi gashi a tarihul kabir a shi mujalladi tara jama'a wannan taba al'ilmiya ce ma darin kutubul ilmiya asalin wannan littafin an samu malam abdurrahman ibnu yahya al-muallimi ya yi tahqiqin shi da takhrijin shi sai dai kaico wannan taba'a ta kare mun neme ta iya yadda za mu yi kokari gaskiya ba mu samu ba don haka wadda muke da ita ga ta ta Abbas Baz ce ma ta Abbas Baz to wannan ainihin wato littafin ku kiyaye jama'a wannan littafin malamin Tirmidhi shi ya rubuta shi mai suna Bukhari Bukhari da kasari ne sahihul Bukhari to maganganun da ka ji tenid yana kawa a kan tarihi da mazaje da matsalolin illolin hadisi a wannan littafin yake bibo su amma sai ce yana da kyau ka san mafi yawanci ba daga nan din ya ɗibo su ba baki da baki suke zama suna tattaunawa da bukhari ya gaya mishi su ko kuma shi ya tambayi bukhari din sai ainihin bukhari ya shaida mai sannan sai ya rubuta su ko kuma tun yana ɗalibtaka ma wasu maganganun ya ruwaito su daga bukhari din na haka sai yake cewa wa minhu ma nazartu bihi abdullahi ibn abdurrahman amma kuma ina son ka san daga cikin maganganun da nake faɗi na ilimi na hadisi na abin da ya shafi ilal da rijalu da tarih akwai maganganun da yake tattaunawa ta haɗa ni tsakanina da malamina abdullahi dan abdurrahman ad-darimi kenan al-imam ad-darimi shi ma tsaran bukhari ne a ilimi kuma malamin turmizi ne wa aba zur'a da kuma ainihin al'imamu abu zur'a abu zur'a arrazi wa aksaru zalika an muhammadin yace amma fa ina son ka san mafi yawancin maganganun da nake kawa na tarihi da ilmin rijal a cikin wannan littafin to daga malami na ne muhammad wa aqallu shay'in fihi amma dan kaɗan daga cikin shi an abdullahi wa abi zur'a daga abdullahi din ne shine abdullahi darimi da kuma abi zur'a amma mafi yawanci fa daga bukhari ne walam ara ahadan sai qurtubi ai sai imamu tirmidhi ya jinjina wa imamu bukhari ya ce walam ara ahadan bil iraqi wala bi khurasana fi ma'ana al-ilal wa tarikh wa ma'rifati al-asanid كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله يتي تندنك أينكن كسر خراسان da iraki da khurasan ita ce yanzu iraki ta yanzu da iran ta yanzu da kuma ƙarin ƙasashe masu ɗimbin yawa shefa bayan mun gama wannan littafin mubasharatan za mu karanta wani ɗan ƙaramin littafi na al'imamu az-zahabi insha Allah wannan littafi ɗan ƙarami ne ƙwarai da gaske amma yana da fa'idoji da yawa dole in aka karantar da kai ilimin hadisi in dai ana son ka samu malaka ilmiya kakkarin ya ittirabi musamman game da rijalu da matsaloli irin waɗannan na gauyuka kana buƙatar a karantar da kai littafin sunan littafin sunan littafin al-amsaru zawatul asa kai malamai malamai maza da annabawa al-amsaru zawatul asa الإمام الحافظ الذهبي ɗan ƙarami ne misali ɗan ƙarami ne duka duka bai wuce shafi goma ba amma kuma ba mamaki za mu wata uku muna karatun shi ko kullum ake yi saboda malamin da ya ta'alikin littafin ɗan gidan shu'aibul arna'ud ya tsaya ya wasa'a wajen kawo tarihin garurukan da kuma bayani akan ina suke a yanzu to idan ka san malaman hadisi ya kamata ku tsaya ku ya kamata ka san al'amsaru birane zawatul asar waɗanda suke da wasu al'amura na tarihi waɗanda malamai suka zauna su waɗanda suke da kaza da kaza da kaza shine zahabi ya rubuta wannan saboda haka akwai aiki jama'a muna kammala wannan dama a shirya kawai shi za a karanta insha Allah al-amsa al-amsaru zawatul afar to anan ne zaka ga ina ake nufi da ƙasar Khurasan a yanzu akwai gari a Iran sunan shi Khurasan amma wannan Khurasan din ta Iran tana daga bangarorin Khurasan din can ta da ake magana kaman aka ce Sokoto a da Sokoto a da ta hada zamfara ta yau da Sokoton yau da kebin yau da ɓangarori da yawa na jihar Niger har da wasu ɓangarori na kwara duk a matsayin Sokoto. To kaga yanzu ma akwai gari Sokoto, akwai jihar Sokoto. Kenan kaga yanzu sanda ake maganar da sai ka ji an ce ladan kwantagora sai ka ji an ce daga jihar Sokoto. Mutumin kwantagora ne amma sai a ce daga jihar Sokoto. Gadamasko sai ka ji an ce daga jihar Sokoto. Sai ka ji Abubakar Gumi daga jihar Sokoto. To duk da ne. yanzu wasu sun koma naija wasu sun koma kebbi wasu sun koma zamfara to kun da ashe kun fahimci wannan sanda ake faɗin sokoto a shekara arba'in da ta gabata ba ita ce sokoton yau ba to haka khurasan da kake ji don ina son ka gane ma'anar maganar turmiji ne kar ka ɗauka khurasan ta yanzu yadda wani tsokakken gari ne kawai a iran a yake cewa walam ara ahadan bil iraq wala bi khurasan في معنى الإلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله ni tirmizi ban ga wani malami a iraki da khurasan game da cikakken sanin abin da ake kira illa na hadisi da tarihi da sanin isnadoji wani wanda ya kai ilimin imam bukhari ba Allah ya ji kanshi kun ji abin da tirmizi yake faɗi to sai ku tuna abin da muka karanto a can tarihin Tirmidhi tare da wannan irin alfarma da irin wannan kwarjini na ilimi da Bukhari yake da shi akan Tirmidhi amma kuma sai muka karanto Tirmidhi Bukhari na ce mishi amfanuwar da na yi da kai ba ta kai amfanuwar da kai Tirmidhi kai da ni ba to imma ta zama babi ne na tawali'u hakika ya zama a'a ko kuma ya zama hakikanin al'amarin haka ne amma akwai amfanuwar da bukhari yake nufi to kaga anan ya dingina wa malamin shi bukhari dan ka san ashe imam tirmidhi ya cancanta ya dogara akan irin wannan malamin wajen kawo mafi yawancin abin da yake kawa game da ilimin jarh wa ta'dil da ilimin ilal da ilimin tarihi da makamantan haka to sai ya ce wa inna ma hamalana ala ma bayyana fi hadha kitab ta menene ya ɗauki imamu turmiji ya tsaya ya ainihin bayyana waɗannan matsaloli a cikin wannan littafi na bayyana halin wasu mutane da bayyana isnadodi da tattauna matsaloli game da munanan halaye ko halaye na gari na wasu malamai ya ce abin da ya ɗauke mu muka yi bayani a cikin wannan littafi abin da yake nufi da wannan littafi a yanzu ba wannan da muke karanta a ilal ba aljami'ul kabir abin da ya ɗauke mu muka rinka faɗin wane ya ruwaito daga wane amma wane ba a karɓan hadisi wurin shi wane mutumin banza ne wane ba amintacce ba ne wane zahibul hadis wane muqarabul hadis wane muqaribul hadis me ya kai mu muka yi ta faɗin haka min qaulil fuqaha ina maganganun malamai wa ilalil hadis da kuma illolin hadisi li'anna su'ilna an hadha saboda an taɓa tambayan mu game da wannan aikin cewa mu zauna mu yi wannan aikin falam na fa'alhu zamanan sai ba mu aikata haka ba tsawon zamani sun fa'alnahu sannan daga baya sai muka aikata haka limara jauna fihi min manfa'atin nas saboda mun yi fatan zai amfani mutane amma da an nemi mu yi sai ba mu yi hakan ba to ina son a nan ku gane dukkan malami da ya kai matsayi na mujtahidi ko da ɗalibai sun nuna ragaba a wani abu sai in yayi muwafaka ga abu ba kawai ya zama ɗan kiɗan ka na jiyo ba don kun san akwai a yau malaman da yake ba su ke jagorancin da'awar ba ba su ke juya da'awar ba ɗaliban su ne da wani ya zo ya ce mishi kaza shikenan kawai malam iya za mu ji kuma a wurin karatu ka sassautawa ne ai wani kawai a buɗe mishi wuta ce bari kawai ai na dan fara taba shi ne kuma ƙarya ne abin da ya faɗa iya abin da ya yadda ya faɗin kenan amma yanzu tun da ya ji an ƙara mishi famfo ya za ka yi mishi kaɗan kaɗan malam ce a ai na fara ne bari dai a sake samun lokaci za ka ji yadda za ni yanzu ta ga anan yana nuna bai da alƙibla jama'a kuna fahimta to a tsari jama'a ya kamata malami ya zama ƙa'imun bi nafsihi in aka zo aka ce maka malam rubuta kaza ko malam yi wa'azi kan kaza kai ka tsaya ka dubi dacewar abin tukuna don haka sai ce da an roƙe mu sai ba mu yi ba tsawon zamani sun fa'alnahu lima rajauna fihi min manfa'atin nasi to daga baya sai muka aikata haka saboda ganin hakan zai amfanar da mutane li'anna wajadna ghaira wahidin min al'a'imma domin mun samu limamai ba guda ɗaya ba cikin limamai takallafu min tasnifi sun ainihin wato ko kallafa wa kansu rubutu malam yusbaqu ilaihi abin da ba a ainihin rigaye su ba sun ɗauka kallafawa nan ba na tursasawa ba a sun ɗauka wa kansu ragamar su yi wani rubutu wanda ba a taɓa samun wani ya gabace su ba to don haka noma in mun zo mun yi wani rubutu wanda ba a samu wani ya gabace mu ba to ba kirkiro wani abu muka ba amma fa sai da muka ga dacewar haka yanzu kenan a fakaice da ishara tirmidhi yana nuna maka cewa wannan littafin nashi aljami'ul kabir ba ya kwaikwayo wani bane a wajen salon rubuta shi haka maganar take amma yanzu ka karanta littafin abu dawuda abu dawuda ya yi kwaikwayon wasu nasa'ima ya yi kwaikwayon wasu ko da ike ya canza uslubi ko kun fahimta jama'a amma al'imamu tirmidhi ba wanda ya kwaikwaya littafin shi bai kama da kowa ba kafin shi don haka dr nuruddin itar a cikin thesis ɗin shi da ya na phd akan hadisi ya yi akan almuwazana baina aljami'ar tirmidhi wa sahihaini ya tsaya ya gwada yaya tirmidhi in an dube shi a gwada shi da bukhari da muslim na daidai tukuna ya tabbatar da cewa ya kamata ka gane gaba ɗaya ma ba irin su ɗaya ba abu na farko kenan da ya kamata ka gani domin bukhari da muslim sun ba da muhimmanci game da inganci yayin da turmizi ya ba da muhimmanci dangane da bayanan mazhabobin malaman fiqhu da kuma bayyana hadisan kowanne da matsayin shi da kuma tarihi da bayanin sunayen da aka kawo su da alkunya da bayanin alkunyar da aka kawo su da sunaye da makamantan haka daga ƙarshe sai shi malam nuruddin itar ya tabbatar da wata haƙiƙa wadda yake layin karo latin karo ita ce ne ita ce littafin turmiji ya fi bukhari da muslim amfani amfani a komai amfani a wajen jarhuwar ta'dil amfani a tarihi amfani a sanin ilal amfani a mazahibul fuqaha amfani a komai da muwazana tsakanin mazhabobin malamai don haka littafin bukhari littafi ne wani wurin ka dube shi ka ce to ya ya ya ina malamai ne kare shine na ɗaya dai an tace bi hadisan to na biyu amma iya gano matsalolin fa iya gano matsalolin fa sai ka sha wahala amma tirmidhi ku kiyaye hadisin da zai kawo a cikin babin daga cikin shi yake cire babin don haka sai ka ya ce babin da ke bayani akan ba a azumi idan watan sha'aban ya raba sai ya kawo hadisin da ke magana dangane da idan ta safa sha'aban fala ta su zai kawo gangamin malamai ya kawo abin da shi ma ya gamsu a kai sai kuma yace babin da ke bayani akan ana iya yin azumin sha'aban gaba ɗayan shi sai kawo cewa gashi annabi yana yin gaba ɗayan shi ko kuma yana yin mafi yawancin shi a nan sai kaga kamar ya kawo babuka masu karo da juna ko a zahiri haka ne amma a hakika hadisan zahirin lafazin su yake bi yake kulla bali bukhari kuma zahirin yake kaucewa sai kulla babi da wani abu wanda sai ka wasa kwakwalwarka sannan ka iya ganowa wasu abubuwan har masu sharhi sai su ce sam wannan babu shi a cikin wannan hadisin in ibn hajar zo sai ce a'a ba haka za ka ce ba cewa za ka yi babu shi a cikin wannan lafazin ko a wannan riwayar sai ce domin shi wannan hadisin ai wani ya ruwaito shi ta hanya kaza yana nan a cikin musnad da imam ahmad ko cikin sunan abi dauda ya zo da wannan lafazin to wannan lafazin ne bukhari ya dauko ya kulla wa babu to ta iya yiwa sai ka ce to dan ne bai kawo lafazin da ke nan ba lafazin da ke nan shi ya zo da isnadin da ya kika sharafe shi wancan lafazin ya inganta amma bai zo da isnadin da ya cika sharafe shi ba idan haka littafin bukhari ta wannan nahiyar kun ga sai malamai don haka duk waɗanda suke hawan kawara suke za su karantar da bukhari wani lokacin sai dai su ta karatun amma wallahi ƙarya suke su rinka alakanta babukan da kuma hadisan na ɗaya kenan na biyu in ka kalli littafin buhari kuma ta wurin sai ka ce littafi ne na ɗalibai wajen inganci ɗalibai ba sa buƙatar irin yadda littafin nasa'i da littafin abu dauda yake in ka karanta sai kuma ka bincike ya inganta ko bai inganta ba littafin buhari duk abin da ka gani a ciki da isnadi marfu'i muttasili to wannan sahihi ne kaga anan yanzu ɗalibai ya zama musu ɗuri su kenan yayi arha to amma kaga dangane da fahimtar kuma menene sakon fa to wannan sai malamai to don haka professor Nuruddin Itar a cikin wannan littafin nashi mai suna al-muwazana baina as-sahihaini wa jami'i tirmidhi ko sunan tirmidhi tasis ne yayi ya tabbatar da cewa gaskiyar lamari littafin nasa littafin tirmidhi ya fi amfani to tun amfanin nan ina son ka gane har wajen abin da ya shafi ilimin jarhuwar ta'adil don littafin bukharin kana karanta shi a matsayinka na ɗalibi ba abin da zaka amfana game da ilimin jarhuwar ta'adil ƙarshen ta ma sai dai ruɗa ka sai ka ji ya gama kawo maka isnadi tsaf da hadisin tsaf sai ka ji ya ce ta ba a hu fulanin wa fulanin wa fulanin ta ba a hu fulanin ɗin nan abdamiru ya udu ila man don misali sai ka maka isnadi shiryen shiryen daga yunus a daga ibn wahab daga ibn wahab ibn wahab daga yunus daga zuhuri daga sai ya zama sai shi maka ta ba'ahu khalil ibn kaza ibn kaza to ta ba'ahu man man ta ba'a man ya ce maka ta ba'ahu khalil yanzu khalil shine wa fa'ili to mutum damirin ya udu ila yunusa ko ila ibn wahab ko ila man ɗalibi in ba zaki ba wanda yake da hazaka ba zai iya ganowa ake nufi ba don yana buƙatar ya san cewa wannan din shi ma ɗalibin wani ne shi ma wancan ɗalibin wancan ne sannan ya iya haɗawa sai da haka littafin imam bukhari kullum nakan faɗa idan muna karatu da kuma tun san da za mu fara karanta shi cewa asali mun ɗauke shi ne muna karanta shi anewa mutane wa'azi da shi kamar yadda ake wa mutane wa'azi da alkur'anin azumi ya zo dukkan waɗanda suke tafsirin alkur'ani din nan ba tsayawa suke su feɗe duk tajwidin da ke ayoyin ba da duk irabin da ke ayoyin da balaga da fasaha da duk abin da ke cikin waɗannan ayoyin tsayawa suke su feɗe amma aka karanta a fassara wa mutane su jingina kai a fitar musu da hukunce-hukunce su kabbara a gaya musu a wuce shikenan nahau da sarf balaga da duk abubuwan da ke ciki ba sai a tsallake ina bayanin ka'idojin tajwidi ka'idojin ulumul qur'an wani lokacin hatta wasu abubuwa ba da suka zama mutarra dole ne a bayyana so ka ga malaman tafsirin kasar nan ba su bayyana kamar ma'arifatun nasikh wal mansukh allazi la budda minhu to in ya zama ana haka da bukhari an ya zama ana haka da qur'ani fa min babu aula ya halatta ai da duk wani littafi bayan alqur'ani kenan karatun da muke na bukhari jama'a ko kadan ba karatu ne ake na a tsaya a bayyana abubuwan da suka shafi ire-iren waɗannan ilmomin ba nakan yawan faɗin haka ne musamman saboda irin maganganun da na yi su a farko-farkon karatun nan wasu ne suke zuwa musamman waɗanda suka yi karatu a ƙasashen waje sai zo suna cewa ya za a sanya bukhari ana karantar da mutane a cikin gari ai yayi musu girma a'a a nan ana kara in ba haka ba ai har ya busali na ma ya girma arba'una hadisa ma ya girma ko kuwa tunda arba'una hadisi yanzu in ka zo da yake cewa وفي بعض النسخ حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن yanzu wannan akwai wasu awam ne da za ka iya bayyana musu ne ake nufi da wafi ba'adun musu sannan hada hadisin hasanun sahihun da tun yake kira ko kuma akhraja huma imam al muhaddithina allazaini huma kaza kaza kaza duk waɗannan awam suna fahimtar waɗannan abubuwan ne amma ne ake so a karanta innamal a'malu binniyati aiki sai da niyya da haka alhaji e in za ka yi zakka ka yi niyya sai ce to a karama kallahu Allah ba mu lada Allah ba mu lada idan ka sake ba ka yi dan Allah ba kuma alhaji e to ba lada ko da ka yi niyyar zakkar amma ba dan Allah ba kaga yanzu me aka fitar a karkashin innamal a'malu binniyati cewa bayan niyya ana yin niyya dan bambance ibada da ibada wannan zakka ce na bayar ta farilla ba sadaka ta nafila ba a nan niyya ta zama ne litamiz wannan zakka da na bayar saboda Allah na bayar ba don aje a ce ni ne ba da zakka ba ne shi kenan aka yi wa alhaji wa'azi da haka ya je ya zakka shi don Allah da niyyar zakka alhaji ya ci fa'ida wa'azi ko bai ci ba so ashe kenan dole ne cikin al'umma a samu tullabul ilm waɗanda su in aka zo wannan irin ma'anar ma sama sama ba a tattauna ta amma ba a fara tattauna ne game da cewa kun ga wannan hadisi eh to hadisi ne garibi ba yake nufi da hadisi garibi gashi gashi gashi gashi gashi gashi amma daga baya bayan tabaka shi ta uku ko ta hudu ya waye gari in tasharat riwayatuhu kaza kaza amma tare da haka malamai sun hukunta shi cewa garibi ne to garibin wanne iri ne garibi ne nisbi ko garibi ne mutlaq ina ruwan alhaji da wannan bayani ko kun fahimta saboda haka kullum ina faɗi ne ku da muke zama muna karatu tukuna kanku ya fara wayewa game da abin kafin wasu na nesa waɗanda galibi kawai su sun ji an ce an sa karatun bukhari sai mutum ya ce a karatun bukhari eh karatun bukhari da ake karantar da masu phd shi ne za a je a tara bakin hanya a sa to karatun ƙur'ani jama'a ba alarammomi ne ke rubuta shi da ka ba to ya za a buɗe bakin titi shi ma ana abin ashe wannan yake nuna maka dole ne kafin kai magana akan abin da ka je wani yana yi ka natsu tukuna ka san yadda abin yake eh baka sani ba eh kar kai magana jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka gaskiya saboda Allah jama'a kun ga waɗannan na daga cikin abubuwan da suka tabbatar da cewa littafin al-Imam Tirmidhi na ɗaya a iyakar sani na bayan sharihu sunna muhyi sunna alhafizul bagawi ban san mutumin da ya ɗauko salon imamu turmizi ba wanda shi ma ya faɗi ƙara ya ce ba mutulakan ba ma wanda al'imamu turmizi yake koyi da shi a wajen wannan aikin don haka wannan aiki ne ya yi shi a hali na farko kuma ya amfanar gashi ya faɗi da kanshi yace sunna fa'alnahu lima rajauna fihi min manfa'atin nas li'anna wajadna ghayra wahidin min al-a'imma saboda mu ma mun samu ba limami ɗaya ba daga cikin limaman musulunci takallafu min at-tasnif sun fara kirkirar rubuce-rubuce malam yusbaqu ilaihi abinda ba a rigaye su akan shi ba don haka ni ma in na tashi na rubuta abin da ba a rigaye ne akai ba to ba wani abu ne wanda yake na kawo bid'a ba ko kuma na kirkiro wata fitina a'a abin da ake so a duba akwai manfa'a ga mutane eh akwai to sai kai zama kun fahimta da kyau minhum daga cikin malaman da suka rigaye ni wajen rubuta littafi irin wanda ba a taba yi ba akwai Hisham ibn Hassan akwai Hisham dan Hassan wa Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj da Abdul Malik dan Jurayj wa Sa'id ibn Abi Aruba da al-Imam Sa'id dan Abi Aruba wa Malik ibn Anas da Malik dan Anas wa Hammad ibn Salama da Hammad dan Salama wa Abdullah ibn Mubarak da Abdullah dan Mubarak wa Yahya ibn Zakariya ibn Abi Za'ida da Yahya dan Zakariya dan Abi Za'ida wa Waki ibn Jarrah da Waki dan Jarrah wa Abdurrahman ibn Mahdi da Abdurrahman dan Mahdi wa ghayruhum min ahli al-ilm wal fadli da ma dai waɗansu daga cikin malamai da kuma waɗanda suke da daraja a cikin ilimi da addini wani ikon Allah waɗannan malaman duk da suka yi rubutu in banda guda biyu ni a iyaka sani na ba waɗanda ma na san littattafansu na ɗaya maliku ɗan anas ya rubuta muwatta na biyu sai waki'u ɗan jarrah yana da kitabu zuhudi amma sauran sun rubuta littattafai kamar yadda kaji turmizi ya faɗi amma gaskiya ban ma taɓa haɗuwa da littattafansu ba sai dai labarin irin haka a cewa na ya rubuta sannafu waɗannan malamai duk sun rubuta littafi فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة sai Allah mai albarka da ɗaukaka ya sanya amfani mai yawa a cikin abin da suka rubuta walahum bi zalika sawabul jazil wannan aikin nasu da suka yi sakamakon shi suna da lada mai yawa inda Allah a wurin Allah lima nafa Allahu bihil muslimina bihi saboda amfanarwar da Allah ya yi wa musulmi da waɗannan aikace aikace nasu na alkhairi fa bihimul qudwa to ni ma da su nake koyi fi ma sannafu a cikin abubuwan da suka rubuta ko kuma su ne abin ai koyi da su a cikin abin da suka rubuta wato ko ba ni ba to wani ma zai iya koyi da su shi ma ya tashi yanzu fi halatin ibtikariya a halin farko ya kirkiri wani littafi wani yanayi a yanzu ya tashi wani rubutu kuma wannan yana yiwuwa ne yawan mu'amalarka da academicians da malamai masu hudda da ilimi in kana yawan mu'amala da su zaka ji wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza sai ka ga ah abubuwan nan da suka faɗi da za ka zauna sai ka rubutu akan waɗannan abubuwa sai ka amma sai ka yi nazari in ka rubuta amfanin me zai yi zai amfanar eh to idan ku a hali ne da ya zama wani ya taɓa rubutawa a tsarin gaskiya ya halatta za ka iya rubutu akan wannan amma galibi akan so ka yi ishara zuwa ga rubuce-rubucen wannan da ya tashi nashi rubutun yaya ya rubuta ko dai ka ce za ka rubuta ne saboda nashi ya bata sai labari ake da shi to tun da nashi ya bata sai labari ake da shi sai ka ce to bari kai wani littafi da wannan taken ko kuma nashin yana nan amma akwai na ƙasa game da ayyukan nashi shine bai taɓo wasu ɓangarori da yawa ba to sai kai isharar waɗannan ɓangarori kai kuma ka zo ka taɓo su kai kuma ka ta sake shallawa wasu wuraren ka yi rubutu a kai ko kuma ya yi rubutun amma nashi rubutun babu tacewa babu tantancewa sai ka ce kai za da tantancewa da tacewa ko wani abu makamancin haka misali al'imamin nawawi ya rubuta sharhin sahihu muslim wanda mafi yawancin wannan sharhin ya gina shi ne a jikin sharhin alqabi iyal shi kuma sharhin alqadi iyal ya gina mafi yawancin sharhin shi ne a jikin sharhin maziri me yasa a yau aka samu wani babban malami a makka mutumin kasar ethiopia malam muhammad al adam ya tashi ya sake zama wa muslim sharhi me yasa amsar ita ce koma baya me yasa shi al-imamul maziri wa muslim sharhi ya yi muslim sharhi ne don a wannan lokaci kamar yadda ya faɗi babu sharhin sahihu muslim wanda ya bayyana kenan ya yi sharhi ne da tunanin babu sharhohin sahihu muslim don haka bari ya samar da sharhin sahihu muslim yana cikin yi sai ya rasu alƙabi iyal da ya zo sai ya ɗauki wannan sharhin nashi sai ya ɗauko sharhin gaba ɗaya ne yana wasu gyare-gyare sai ya haɗa nashi sharhin a ciki to sharhin alqadi iyal sai ya zama shi kuma akan samu wasu mas'aloli na jarh wa ta'dil da mas'aloli waɗanda suka shafi lugha da mas'aloli na tarihi har mas'alolin fiqh ma galibi ya fi karkatuwa zuwa ga asadatul malikiya malaman malikiya sai imamun nawu ya ga cewa to wannan sharhin yana da lapses yana da nakasoshi sai kokarin cike nakasoshin to daga baya sai ya bayyana cewa waɗannan sharhohin gaba ɗayan sun ka ɗauke su guda uku da na maziri da na alƙadi iyal da na nawawi gaba ɗayansu kuma sun rasa wani abu mai matuƙar muhimmanci shine bayani dangane da aƙidar salaf wadda ita ce aƙidar imamu muslim ɗin ko kun fahimta jama'a don haka kun ga ga sharhin maziri ɗin iyakar shi kenan sai ya rasu sharhin maziri eh akan sahihu muslim ina fata an gane alqabi iyal kuma ya zo ga nashi sharhi sannan nawawi kuma ga nashi sharhi akwai magana da na abin nan dan kauce ban faɗi ba tukuna to kun ga maziri kun ga nashi sharhin gashi al-mu'lim bi fawaid muslim sunan littafin kenan al-mu'lim bi fawaidi muslim juz'i uku aka buga shi to na gaya muku bai gama shi bai rasu da alqadi ya zo sai ya ce ikmalul mu'lim bi fawaidi muslim kaga cika wancan kenan ko to nawawi da ya zo shi ko sai ya ce al-minhaju bi sharhi muslim ibn al-hajjaj to haƙiƙanin al'amari akwai wani malami wanda shi ma mutumin kasar ethiopia ne wannan malamin shi ma kuma malami ne a jami'a a makarantar darul hadis alkhairiya da ke makka shi ma kuma baharare ne ma'ana shi ma alharari ne sai ya sharhin sahihu muslim ya sa mishi alkaukabul wahaj warraudal bahaj fi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj kun gan shi gashi muna da shi mujallabi 26 sharhin sahihu muslimi to tambayar ita ce me ya kai malam muhammad ali adam wanda na ɗaya garin su ɗaya da wannan ƙabilar su ɗaya makaranta ɗaya suke karantarwa a makka me ya kai shi bayan ga abokin shi sa'an shi colleague ɗin shi ya yi sharhin sahihu muslim shi ma kuma ya sharhin sahihu muslim sau da gaskiyar lamari wannan malami malami ne na lughal arabiya gaskiya ba malamin hadisi ba ne hatta ita a wannan makaranta darul hadisul khairiyya lughal arabiya yake karantarwa kuma lughal arabiya ita ce takhassusin shi to amma sai ya ɗauki muslim sai ya mai sharhi da wannan sharhi sai malam muhammad ali adam sai ya ga na ɗaya dai tukuna wannan malami takhasus ɗin shi lughal arabiya ne ba hadisi ba don haka waɗannan ɗabi'un sun bayyana na biyu ya rinka karkata zuwa ga mazhabin da suka tashi a ciki shine mazhabin shafi'iyya na uku yana da matsala dangane da abin da ya shafi aƙida ɓangaren al'asma'u was sifat to da malam ali adam ya ga haka sai ya ga dole ne ya tashi yayi wani sharhi sai ya sharhi ya sa mishi al-bahr muhit as-sajjaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj mujalladi 25 yayi shi yayi mishi muqaddima mujalladi biyu ta zama mujalladi 27 kenan yana kun fahimta so da dama in yana cikin sharhin in ya tattauna mas'aloli waɗanda baya fitowa ƙararewa wannan raddi akan al'amura amma in ya tattauna ya tattauna ya tattauna ya tattauna sai ka ji ya ce fakun ala basiratin wa ilmin wa la takun asirat taqlid yawwa jama'a kun fahimci wannan don haka ina nuna mana a nan ne yadda malamai suke aiki bayan wasu kuma dan wani ya yi sharhin bulugul marab a garinku a zamani daya wannan ba zai hana kai ma kai sharhin bulugul marab ba tun daga badruddin al-aini yayi sharhin bukhari ibn hajar surikin shi da ya bashi kanwan shi shi ma yayi sharhin bukhari amma abin da ake so ka gane abu ɗaya ne ya zama dan Allah ne ya zama ba wai za ka ne wane ya yi kaza eh to wallahi ni ma sai na yi wane na karantar da kaza wallahi sai na yi tafsiri wane yake eh to wallahi ni ma sai na yi cap sanda muke makaranta fa na fi shi kokari ko ni ne siniyan shi duk wannan ba su ne dalili ba za ka yi ne saboda tsoron Allah to babu laifi amma in ba dan Allah za ka yi ba to kar ka yi don haka dai malam tirmidhi yake cewa fa bihimul qudwa fi ma sannafu to amma sai tirmidhi ya bada labarin wasu waɗanda kuma suke aibanta malaman hadisi dan malaman hadisi in suka zo sukan ce wani ba'ifi ne ba a karban hadisin shi wani yana kuskure wani ba amintacce bane sai ce wa qad aba ba'd man la yafhamu ala ahli al-hadith al-kalam fi rijal wani wanda ba shi da fahimta yana aibanta ko ya aibanta malaman hadisi saboda maganganu da suke faɗi game da mazajen hadisi sai ka samu wani wanda ba shi da fahimta ko kun fahimta jama'a ba ya da fahimta wato mai turmizi yake cewa bai fahimci abin ba ne don wasu abin da suke gani cin mutunci ne ka zo kana cewa wane ba'isi ne riba ce ka ce wane makaryaci ne ya farga ya mutu za ka iya ɗaukar nauyin wannan abubuwan ranar kiyama in kuka haɗu a gaban Allah shi ne sai aka samu wani yake aibanta malaman hadisi akan waɗannan maganganu to amma sai malam tirmidhi ya ce wa qad wajadna ghayra wahidin min al a'imma min at tabi'ina haƙiƙa mun samu limamai waɗanda ba ɗaya ba ma daga cikin tabi'ai kad takallamu fir rijali sun yi maganganu game da mazajen hadisi minhum al hasan al basri daga cikin su akwai al hasan al basri kuna fahimta yanzu kamar turmizi yana son ya gamsar da wancan ne ya fahimtar da shi cewa ai mun ji kana yaban hassan al-basri ai mun ji ka yadda da hassan al-basri to hassan al-basri ma yayi wannan abin da kake aibanta malaman mu akai wa tawus da tawus dan kaisan waɗannan malaman takallama fi ma'abadin al-juhani sun yi maganganu game da ma'abad al-juhani yayin da ya kirkiro bid'a ta inkarin ainihin wato wasu hadisai da kuma wasu siffofi na Allah وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب sannan sa'idu dan jubair ya yi magana dangane da talq dan habib duk irin waɗannan mutane ya kamata ku je ku bincike a kansu wane ne ma'abad aljuhani me yasa aka yi magana game da shi wane ne talq dan habib me yasa aka yi magana game da shi sannan wanda ya magana game da shi shin wane ne shi a nan ne za ka gano a haliyar shi na yi wannan maganar wa takallama ibrahimun naka'i ibrahim naka ima ya yi magana an gane wa amiru sha'abi da al'imamu amir ash-sha'abi fil haris fil haris al-a'war game da al-haris al-a'war duk sun yi magana game da ainihin wato abin nan game da wannan mutumi gashi nan mala yace ka duba muqaddimar sahihu muslim a juz'i na daya shafi na ainihin 19 ina fata an gane wa haka za ruya an ayyuba sakhtiyani haka aka ruwaito daga ayyuba sakhtiyani wa abdullahi ibn aun da abdullahi dan aun wa sulaiman at-taimi da sulaiman at-taimi wa shu'ba da shu'ba ibn al-hajjaj wa sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wal auza'i wa abdullahi ibn al-mubarak wa yahya ibn sa'id al-qattan wa waki' ibn al-jarrah wa abdurrahman ibn mahdi wa ghayrihim min ahli al-ilm duk haka aka ruwaito takallamu fi rijali sun yi magana game da mazajen hadisi wa ba'afu kuma sun raunata masu rauni daga cikin su manya-manyan malamai ke jama'a kun ji waɗannan su ake magana a duniyar ilimi amma sai ka ji kawai an je ana magana wasu motsatsu mu a ƙasashen mu sai ka zauna wani tsoron sai ka ji ana magana su hallaj da su ibnu arabi wasu waɗanda sun yi ridda sun kafin cewa Allah da manzon Allah an tsaye musu da haddin ridda ta hanyar haka suka mutu shi yasa wallahi ƙasar mu ƙasar mu muna cikin matsala jama'a kun san matsala to ilimi dai kowa ya ga irin yadda aka samu matsala game da ilimin addini da na rayuwa to kuma sai aka je kwallo tun ba a tafi ko ina ba sai aka bugo mu sai muka dawo sai na ce to najeriya mun shiga uku ba ma yi da gaske wasa ma kuma ba ma yi da gaske ba ma yin gaske da gaske wasan da wasa shi ma ba ma yi a ilimi an koro mu wasa ma wasa ma mun faɗi ko kun fahimta jama'a da gasken gaske ba mu ci ba da wasan wasa ba mu ci ba to a ina aka ban mu to wallahi jama'a idan har muna son mu raya wannan ƙasar tamu sai mun dawo mun dukufa ga ilimi kuma ilimin ilimin sunna yana daga cikin sirrin da yasa nace zan saka muku karatun wancan littafin al-amsaru zawatul asar a cikin wannan littafin imamu zahabi ya ringa ɗauko tarihin gaurukan musulunci ne kaf waɗanda aka samu malamai a ciki tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai makka da madina da kufa da khurasana da ina yana bayanin su ɗaya bayan ɗaya sai ce nan al'amari ya tashi amma daga baya ya kwanta nan sun yi ƙarfi amma 'yan bid'a sun zo sun mamaye nan sun yi ƙarfi amma daga baya kafirai ko tatarawa sun zo sun rusa su nan in ba dan ibnu taimiyya da shi da almajiran shi ba da jama'a shi ilimi da ya mutu to dole ne jama'a mu gane cewa wala duk wannan hayaniyar da ake a duniya ko ba da ita ake raya addini ba kaga duk wannan hayaniyar da ake a tunisia da wannan hayaniyar da ake a yaman da wannan da ake a misra ba da ita ake raya addini ba wannan hayaniyar in ka batta ma karshen ta ba inda za ta kai su sai a dawo wani sabon salo na wani zalunci a kori azzalimi sai a ɗauko wasu mutane sai a ɗora ana murna ko kwana biyu kuma sai ka ji an dawo ana cewa tir rahimallahu nabashal awwal sai a ce gwamma ma na farko ina so wale shoyinka duk suka gama hayaniyarsa a ƙasar nan sai ga wale shoyinka da hannun shi yana rubutawa yana cewa abacha is better abacha is even better obasanjo is worst amma su suka yi fighting for obasanjo to come over the seat su suka yaƙi abacha amma sai suka da suna cewa abacha was better da duk sanda bahaushe ya ce kada allah ya kawo ranar yaban gwani duk ran da kaji ana o allah ya ji kanwa ne to ta ɓaci jama'a kun fahimci wannan to in ka karanta tarihin waɗannan garurukan za ka ji imamu zahabi a zamanin shi yana cewa makka da madina a zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina tana da ainihin nabuja da nubura ta ilimi da sauransu sai amma a yanzu ba sai ce duk al'amari ya lalace saboda an samu tasalluti na rawafin yan shi'a sun mamaye waɗannan yanki don haka ilimi ya mutu duk inda yan shi'a suka mamaye ilimi za su kashe domin ba zai yi su tafi tare da ilimi tun haka dole ne ahalus sunna jama'a ku ji a wannan ƙasar tamu kuma a wannan zamanin namu wallahi mu kwantar da hankalinmu mu yi karatu karatun da ake kira ilimi banda karatun certificate degree masters phd diploma wane amma a karatuttuka karatuttuka na littattafai irin waɗannan na ƙudama da littattafan salaf da tahqiqat na mutaakhiri ne da sauransu mu san haƙiƙanin ilimi kuma mu raya shi a cikin mutane wallahi sannan ne al'umma za ta rayu amma kun ga duk wannan dimokuraɗiyya da duk wannan siyasa ƙarya ne duk a gama alƙawura ba an ce kowace jiha za a yi jami'a ba a yi bayan shekara arba'in ka zo ka samu kowace jiha an samu masu ilimi saboda an yi jami'o'i idan jami'o'i su ne solution idan wutar lantarki ita ce solution a samar da wutar lantarkin da za a shekara ɗari ba a ɗauke ta ba ko a samar da ruwan famfan da za a shekara hamsin ba a ɗauke shi ba ko a samar da absolute security kaga cewa wannan shine natsuwar zuci a allazina amanu wa tatma'innu qulubihim qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub yanzu nan muna zaune ba ko taro a kwankwasan mu muna da kwanciyar hankali kwanciyar hankalin da shugaban kasa bai da ita gwamna bai da ita minista pamsec director commissioner dan majalisa duk ba su da ita amma yanzu nan aka ritsa mu gaba ɗayan mu ba za a kwakuli dubu goma a kwankwasan mu amma muna da natsuwa da kwanciyar hankali akan abin da muke yadda in ba dan muka faɗi wannan ba sai wani ya ɗauki cewa mun aje miliyoyi ne don haka muka samu natsuwar da muke iya fahimta waɗannan abubuwan yanzu akwai wani ɗan takara a nan duk karatun da muke dinnan baya fahimta shi saboda yana cikin zillumi mai bayi da shi yana da gida yana da motoci yana da kuɗi a account in ta rikice zai iya gudu wata ƙasa zai shekara talatin amma baya da kwanciyar hankalin da muke da ita shi yasa duk sanda ɗaliban ilimi suka kasa gane haka suka shagaltar da lokutansu a mafi yawancin waɗannan abubuwa shagalat wallahi za su zo su yi nadama kusa ko nesa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to malam da yake cewa hakika an samu waɗannan manya-manyan malamai irin su ayyuba sakhtiyani da abdullahi dan da irin su malik da ibnu mahdi da yahya al-qattan duk sun yi magana game da mazajen hadisi kuma sun raunata na raunatawa wa inna ma hamalahum ala zalika indana wallahu a'lamun nasihatu lil muslimina a iyakar iliminmu amma fa Allah shi ya fi ilimi in ji turmizi ya ce abin da muke ganin ya ɗauki waɗancan manyan malamai suka rinka maganganu game da mazaje har suka rinka raunata wasu an nasihatu lil muslimina manufar gyara ga musulmi manufar yin nasiha faɗa wa musulmi gaskiya la yuzannu bihim la yuzannu bihim annahum aradu ta'ana ala nasi aw al-ghiba kar a taɓa tunanin kar a taɓa musu zafan cewa sun nufi su ainihin soki mutane ne ko kuma su ci naman mutane wa inna ma aradu indana an yubayyinu da'afa ha'ula'i mu a wurinmu abin da muka amince shine sun nufi su bayyana raunin waɗancan mutane ne likai yu'rafu dan a san su li'anna ba'd allazina bu'ifu domin wasu daga cikin waɗanda aka raunata din kana sahiba bid'a yana da bid'a wa kana ba'dhum muttahaman fil hadisi wani kuma ana tuhumar shi a hadisi ne yana wa mutane ƙarya to in ya faɗi daga annabi sai a ce to ai kai wa mutane ƙarya to zaka iya wa annabi ba dan haka muna tuhuma ka game da annabi ma ba'dhum kanu ashaba ghafla wasu kuma sakarkaru ne wa kasarati khata'in wasu suna da yawan kuskure fa aradu ha'ula'il a'imma sai waɗancan limamai suka nufi an yubayyinu ahwalahum su bayyana halayen waɗancan mutane me yasa shafaqatan ala dini wa tasabbutan domin tausayawa shi addinin da kuma tacewa da tantancewa bi anna shahadata fi dini domin ba da shaida a cikin addini an fahimta li anna shahadata fi dini a haƙƙu an ya tasabbata fiha min shahadata fil huquqi wal amwal domin ba da shaida a cikin addini ita tafi cancanta fiye da ba da shaida game da haƙoƙi da kuma dukiyoyi wane ya fasa wane kai a gaban idanka aka yi sai alkali ya ce yana haɗa ka da Allah dan Allah ya abin ya faru yanzu a nan an ce ka bada shaida ko ka bada shaidar wani ya ci dukiyar wani kai ka shaida an ce lallai ka shaida ko to wannan shaida kenan game da haƙoƙin mutane da kuma dukiyar mutane to wannan addinin Allah ne huwa a haƙo an yi tashhada fihi shi ne ya fi cancantan aje a bada shaida a kan shi jama'a kuna fahimta duk lokacin da kake cewa jama'a wane makaryaci ne kar ku karbi hadisi daga wurin shi a wannan lokacin me kake yi ne kana ba da shaida ne kun fahimta jama'a ku kawo mana littafin nan da muka karatu ɗazu da waɗancan yan ajin wannan abin nan wane ne da duwini sunna eh kawo shi ka gani ai malamin ya rinka kwararo maganganu waɗanda ya rinka ɗibo su a cikin muƙaddima ta ainihin wato sahihu muslim ina fata an gane waɗanda waɗannan maganganun ya kamata duk wanda yake sauraron wannan karatun ya je ya samu waɗannan kasusuwa jama'a ya ji su maganganu ne waɗanda babu shakka za ka tabbatar da cewa to ashe fa hakikanin al'amari bayyana dukkanin abin da ka sani dangane da wane makaryaci ne ko mai gaskiya ne wane yaya al'amari yake gare shi ga shafi na nawa ne muka karatun ne yawa eh shafi na talatin da wani abu ne ko a inda ya rinka lissafo mana ainihin waɗannan maganganu to maganganun da muka rinka karantowa dinnan a yau su ne waɗanda suka fi kowaɗanne ma bugun kirji inda za ka je yana cewa ka a karɓi hadisi a wurin wani an fahimta jama'a ku je ya kawo daga cikin maganganun yake cewa abdan dan usman almarwazi yace sami'tu abdullah ibn al-mubarak yaqulu al-isnad min ad-din wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a kuma waɗannan maganganun duk da kake jin zan karanto su yanzu suna nan gaba ɗaya a muqaddimar sahihu muslim a juz'i na ɗaya tun daga shafi na 17 har zuwa na 20 aliyu dan shaqiq yace sami'tu abdullah ibn al-mubarak yaqulu ala ru'usin nas na ji abdullahi dan mubarak a kan mutane ya miƙe a cikin mutane ba a ɓoye ba yana cewa da'u hadisa amr ibn sabitin jama'a ku bar hadisin amr dan sabit fa innahu kana yasubbu salaf yana zagin salaf yana tsine usman albarka yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ashe duk mutumin da yake zagin sahabbai ba daidai bane kawai a ce dan haɗin kan musulmi a yi shuru ka a fito a soke shi a jama'a dole a fito a soke shi a jama'a duk ƙarfin jama'a shi duk yadda ya samu ɗaurin gindi a wurin gindiƙai da waɗanda suke ƙoƙarin rufa-rufa da sunan wai haɗin kan musulmi yana son haɗin kan musulmin yake zagin wasu musulmi na farko da suka fara fuskantar gabas kafin shi haɗin kan musulmi kenan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan ainihin wato alfallas fallas shi ko cewa yake sami ito yahya ibn sa'id naji yahya dan sa'id qala yake sa'altu sufyan as-sauri naji sufyan as-sauri wa shu'ba wa malikan wa ibn uyayna wa ibn uyayna an ar-rajuli wa sa'altu sufyan as-sauri wa shu'ba wa malikan na tambayi sufyan as-sauri da ainihin shu'ba da malik da sufyan dan uyayna an ar-rajuli la ya kunu sabatan fil hadisi mutumin da bayi da tabbacin hadda baya kiyaye abubuwa daidai fayatin rajulu fayas'aluni anhu sai wani ya zo ya tambaye ni me zaka ce game da wani a halin ni kuma na san wani din nan laisa sabtan bai da tabbas kalu sai suka ce akhbir anhu annahu laisa bi sabat kace bai da tabbas ba tabbatacce bane ibn mubarak ya ce na ce wa sufyan sauri inna abbad ibn kafirin man ta'rifu halahu abbad dan tamim dan dan kafir dai ka san halin shi mutum ne mai rauni mai sakaci wa idza haddasa ja'a bi amrin azim duk sanda zai bada hadisi sai yayi ƙarya fatara an aqula lin nasi la ta'khudhu anhu kana ganin ya dace in ce wa mutane kan su karbi hadisi a wurin shi qala sufyanu bala sufyan ya ce kwarai da gaske ka ce wa mutane kan su karbi hadisi a wurin shi waɗannan maganganu ga su har aka kawo inda Humaydi ya sake ruwaitowa daga Ibn Uyayna yace kanan nasu yahmiluna an Jabirin a da mutane suna ɗaukan karatu daga Jabir ɗan Yazidu al-Ju'fi qabla an yuzhira ma azhara kafin ya bayyana munanan aƙidojin da ya bayyana falamma azhara ma azhara tahamahu nasu fi hadisihi yayin da yazo yana bayyana aƙidojin shi sai ainihin wato a mutane sai suka tuhumce shi game da hadisan shi da ya karantar ma da sai aka ce to a koma a dubi hadisan da wata rakahu ba'adun nasu shine aka samu wasu mutane suka bar shi faqila lahu sai aka ce wa ibnu uyayna wa ma azhara wace aqida ya bayyana qala sai ce al imanu bir ruj'a ya bayyana imani da cewa aliyu zai dawo a ƙarshen duniya aliyu ya mutu amma zai dawo a ƙarshen duniya kamar yadda annabi musa da ya tafi karɓo saƙo a can ba sa'iƙa ba kwaran kwatsata buge shi ba ya mutu haƙƙan to amma me ya faru allah ya tashe shi ko to shi ma sai suka ce sun yadda aliyu zai dawo to wannan nau'i ne na rawa firanci nau'i ne na 'yan shi'a gashi nan aka ce lokacin da ya bayyana sai aka yi ne sai aka daina karɓe kuma aka watsar da abin da aka karɓa a da jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to Allah maɗaukakin sarki ya taimaka daga ƙarshe ga wata magana wadda malam ubaidullahi dan amrin yace qala zaidu ibnu abi unaisa wani babban malamin hadisi ne mai suna zaidu dan abi unaisa yace da jama'a la ta'khudhu an akhi kar ku sake karban hadisi daga dan uwana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shakikin shi ne amma yace kar ku karbi hadisin shi wa qala abdullah ibn amr sai abdullah dan amr yace kana akhuhu yahya ibn unaysa ibn abi unaysa kazzaban abin da yasa shi wancan zaidu yace ka a karbi hadisi a wurin dan uwan shi saboda dan uwan shi makaryaci ne babu mujamala babu kara ya tabbata wani makaryaci ne amma dan uwanka ne in ka rufa mai asiri lallai ka yi zumunci amma ka yanke zumuncin da ke tsakanin kai da annabi ba za ka shiga aljanna ba ranar alkiyama wuta za ka don matsayin ku ɗaya da shi da ya karyar don haka bai halatta ka suturta mishi ba sai ku ce jama'a eh wannan abin da ya kawo karya ne jama'a kuna fahimtar wannan to a nan ne sai shi doktor professor matar allah ya gafarta mishi ya ce haka za ya kunu da'ul umma haka fa isar da amana amana haka za ya kunu ada'ul amana haka isar da amana yake wa bidhalika istahaqqa salafu an yakunu umana'a ala hadha ad-din dan haka salaf suka cancanta a ce musu su fa amintattu ne ga wannan addini haqqan amintattu na gaskiya haifu kanu la ta'khudhuhum fillahi lawmatu la'im domin zargin mai zargi ba damun su game da addinin Allah fahum yaquluna alhaq suna faɗin gaskiya walau kallafahum badalul mahji wal arwahi ko da wannan gaskiya in sun faɗe ta za ta ja musu wahalar jiki da kuma wahalar rai ko za a dake su ko za a kashe su ko za su hallaka sai sun faɗa faradiyallahu anhum ghayata kulli ghaya mala yace Allah ya ji kansu matuƙa wa fawqa kulli itibarin Allah ya musu rahama ya ƙara musu yarda fiye da duk yadda ake tunani fa hadha abu ubaida amir ibn al-jarrah dubi sahabi abu ubaida amir dan jarrah aminu hadhihi al-umma babban amintaccen wannan al'umma yaqtulu abahu al-jarrah yawma badr ranar badar shi ya kashe baban shi al-jarrah wa dhaka Ali ibn al-Madini ga Ali dan Madini kuma yus'alu an hali walidihi aka tambaye shi da gaske ne ba a karban hadisi a wurin babanka fa yaqulu sai yace walidi da'iful hadis babana mai raunin hadisi ne wa Zaid ibn Abi Unaysa Zaid dan Abi Unaysa lam yaktafi bi bayani hali akhihi bai takaitu game da bayyana halin dan uwan shi ba bal atba'a zalika bit tahziri wan nahyi anil akhdhi anhu sai da ya biyo baya da cewa ku yi hankali da shi kar ku karɓi hadisi a wurin shi ban da cewa makaryacin ne kawai sai da ya tabbatar da cewa ku guje shi ku yi nesa da shi wa ghairu zalika min al amsila kafir da ma dai waɗansu misalan waɗanda suke da yawa in ka je kana binciken malaman salaf sai mu dawo mu duba yanzu haka yanzu al'ummar mu ta musulmi suke kana ji kana gani mutum yana sharɓa ƙarya a cikin jama'a amma saboda shi ne shugaban kungiya sai ka ja baki kai shiru saboda shi ne limamin juma'a shu'ba ibn al-hajjaj masallacin juma'a yake zuwa dauri ya zauna masu wa'azin turmi suna ta yi da ya ji an faɗi hadisi sai daga hannu ya ce ba hadisi ba ne shine wata ran aka mai dukan tsiya juma'a ta gaba ai ba zai zo ba ko in kuma ya zo ba zai sake irin wannan ba ko sai gashi ya sake dawowa daidai lokacin da ya zo ana sake faɗi ya ce bai inganta ba fa nan ma duk aka gama kwaramniyar da a gama da a biya abu in ya dawo masallaci sai rubuta a kofar gidan sai rubuta hadisi kaza hadisi kaza da isi ne hadisi kaza hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne kuma nan ne titin masallacin juma'a ma'ana duk azin da kuka je ƙarya aka yi muku so ya kamata mutane su gane yanzu mutum nawa ne zai ji za a karɓi hadisi wurin baban shi wasu ma iyayensu miyagun yan bid'a ne sai zai na takwarzar da ai baban mu ai mu gidan mu gidan ilimi ne ai mu a cikin ilimi muka ta ƙaryar banza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi yace me yasa ne wasu suke alfahari alfahari da wasu waɗanda yake mai garwashin wuta ne yanzu su jama'a mun fahimci wannan ya kamata mutane su fahimci tsarin wannan ilimi shi asalin ilimin ana kare manzon Allah mutuncin shi da addinin da ya zo da shi ne so magana a wani kara ba ta taso ba kowaye kowaye ba a yi mishi kara waɗannan da kake jin ana makaryata ne manya-manyan malamai ne wasu kwana suke sallah wani ya shekara arba'in sallah ko kwaya ɗaya ba a yi ikamata ba sai yana sahun farko tun kana karanta tarihinsu ba dukansu ne mutanen banza ba wani hadda ce ba shi da ita wancan da aka ce abbadu dan kafir kai da abbadu dan kafir kai dai ka san halin shi da aka bayyana aka ce zahidi ne sallah yake azumi yake zuhudu amma aka ce ka a karba a faɗa mutane ka a karba amma wajen sallah ne a ce kwana yake sallah wali ne amma ba da hadda sam kar ku karba idan yanzu ka zo ka ce abu hanifa ba'ifi ne a hadisi ba a karban hadisin shi me yasa saboda yana da mantuwa amma ba mutumin banza bane ce abu hanifa eh ina indiya ne ko pakistan ko kasashen su ko a madina munazara ta hada ka da wani in ba hanafe ne ko sai ce amma ana karbe daga wurin ubanka sai zage ka ce amma in ubanka ya faɗi hadisi za a karba faɗa za ka ji ana yi yanzu in ka zo nan ƙasar ka ce hafs mai riwaya daga asim ba a karban hadisi a wurin shi amma kira'a ce ko riwaya ga ta nan ita ke karbe ta qur'ani amma hadisi shi munkarul hadis matrukul hadis ba a karban hadisi a wurin shi sai a ce habsu din eh habsu din eh wanda aka karbi qur'ani wurin shi ba za a karbi hadisi ba ka ji sarkin mahaukata ba da haka ake kiyasi ba komai yana da ma'aunin shi duk mutumin da ya zama likitan mutane ke iya zama likitan dabbobi ko kun fahimta jama'a ya iya mutane fiɗa amma yanzu kana da muzuru yana ciwon kai ba zai ba shi magani ba ina fata an gane ta kamata mutane su gane wannan dan ya ruwaito qur'ani bai bashi dama ya ruwaito hadisi ba sai in yana da ahaliya akai dan abubuwa ne daban-daban dan haka jama'a kun ji to akwai wata magana mai matukar muhimmanci wadda al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali yayi ta a cikin wannan sharhi nashi na 40 hadis da yazo yana sharhi akan hadisin nasiha cewa ainihin hadisin Tamim bin Dari hadisi na bakwai da ya kawo bangarori na nasiha sai yake cewa wa min anwa'in nushilillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu bihi ulama'u na daga cikin wani nau'i na nasiha ga Allah da manzon shi amma wannan fa malamai ne ke iya yi kawai raddul ahwa'il mudulla bil kitabi was sunna san zuciya da ake kirkiro su a yi raddin su ta hanyar kawo alqur'ani da hadisi wa bayanu dalalatihima ala ma yukhalifu al ahwa' kulliha da kuma bayanin yadda za a nuna wa jama'a akan irin yadda alkur'ani da sunna suka zo da kuma bayanin cewa wannan abun bata ne wa kadhalika raddul aqwal ad-da'ifa min zallatil ulama haka nan kurakuran malamai dole ne a fito a bayyana kurakuran malamai amma malamai ne za su yi wannan wa bayanu dalalatil kitabi wa sunna ala raddiha da kuma bayanin yadda ba amfani da qur'ani da sunna wajen tura kurakuran na malamai wa min zalika yace na daga cikin haka bayanu ma sahha min hadisin nabi sallallahu alaihi wa sallama bayanin hadisan annabi da suka inganta wa ma lam yasihha da waɗanda ba su inganta ba minhu bi tabyini halin ruwatiha ta bayyana halin masu riwayar wa man tuqbalu riwayatihim minhum wa man la tuqbal a bayyana waɗanda ake karɓar riwayar su daga waɗanda ba a karɓe wa bayanu ghalatu man ghalata min siqatihim mutanen kirki daga cikin masu riwayar hadisi in sun yi kuskure a ce sun yi kuskure allazina tuqbalu riwayatihim waɗanda asali ana karɓar riwayarsu amma anan sai suka yi kuskure anan din to dole a fito a faɗi dan haka hafsu ana karɓar riwayar shi a qur'ani amma a hadisi fa ba a karɓe to dole a fito a karɓa ai dole a fito a faɗa ba za a ce a yi shiru ba wannan aiki ne wanda yake tun daga udama'u har zuwa mutaakhirina tun daga salaful umma har waɗanda suka kallafe musu sun amince akan haka jama'a to kuma wallahi ina gaya muku wannan aikin ko dole ne a ci gaba shine yanzu wasu suke zargin rabi'u abdulhadi almadkhali dan menene zai rinka fitowa yana cewa kaza yana cewa kaza dan yana ta rubuta littattafai akan yan kungiyoyi da ainihin masu kaza masu kaza masu kaza daga cikin littattafai na karshe karshen nan da ainihin ya rubuta kun ga wani tazkirun nabihina بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين تاريخ malaman hadisi yake har zuwa wannan zamanin duk wannan aikin malaman jarhu wa ta'dil ne dole ne a fito a yi haka a kowane zamani to da wannan dai zaka gane sirrin da yasa malaman hadisi ke hakura su zauna da talauci don duk wanda ya ci tuwon wani ba zai iya wannan aikin ba saboda da ka fara magana za a ce akarmakalla wannan aika kanmu ne to kaga dole kai shiru karmakan lawan na shi ne limamin mu duk mana hutsuba da aka haife mu dole ka yi shiru saboda ka ci tuwon waɗanda yawa hutsubar na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ce gaba da zamu saurara insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah